kawai da aka samu a farilla daga nafila idan mutum ya zama a sallolinsa na farilla an samu rashin kaiwa to sai a duba a ga ya yi salloli na nafila in ya yi na nafila nan sai a ɗauko a cika an kaba daga abi hulaira Allah ya tsara yadda a gare shi ya kaba daga annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace farkon abin da ake wa mutane hisabi a kansa a ranar alkiyama daga ayyukansu sallah sallah ita ce farkon abin da ake wa bawa hisabi a kansa ubangiji ma'azu wa jalla zai ce da mala'iku alhali ubangiji ya sani da abin da suke cikin ku duba a cikin sallar bawa na ya cika ta ne ko ya tauye ta idan sallar nan ta bawa ta zama cikakkiya sai a rubuta masa ita cikakkiya da in kanan ta kasa min hashiyan idan ko ya zamo wato ya rage wani abu daga ciki sai ubangiji ya ce to ku duba ya ce da mala'iku ku duba ya wannan nawa ya yi nafila ya yi sallo kuke nafila to idan yana da su dawo'in ya yi nafilfili sai ubangiji ya ce sarirata ku cika ba na sallar ta farilla daga sallar da ya ta nafila sannan ita ma zakka haka ya yi zakka daidai in bai ba sai a ce to ku duba ya yi sadaka wadda ba zakka ba to in ya yi wannan sadaka sai a ce to ku ɗauko ku cika masa a zakka sannan a dai ba ayyuka bisa wannan tsari abu da ya rawaito hadisin haka nan tirmidhi lafazin yadda tirmidhi ya rawaito hadisin farkon abin da ake wa bawa hisabi da shi ranar alkiyama daga ayyukansa shine sallarsa idan Allah ya sa sallar ta ta gyaru ya ce ga nan bawa ya rabauta ya yi nasara idan ku ya zama ta ɓaci wannan bawa ya taɗe ya yi hasara idan ya tara wani abu daga farillarsa sai ubangiji azawajal da ya ce ku cika farillarsa daga nafilarsa ku ba daga nafilar yukurahu akwai wasu abubuwa da ba a son su a cikin sallah akwai wasu abubuwa da ba a so a cikin sallah in mutum ya yi ya toza saladan sallarsa ba a ce sallar ta ta taɓa shi ba amma dai ya rage ladan yana daga abin da ba a so a cikin sallah mutum yana sallah a ringa daga kai yana kallon sama ko ya ringa waiwaye ya ringa yin waiwaye haka nan duk abin da zai ɗauke wa bawa hankali ko yana sallah yana gengeli an karɓi daga anas ibn malik Allah ƙara yadda a gare shi ya karɓi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ni ya samu wasu mutane ne da in suna sallah sai su ringa daga idanunsu zuwa sama me yasa masu yin wannan suke yi suna da hankali kuwa maganar manala ta tsananta a game da wannan har dai a ƙarshe ya ce wallahi ko dai su daina yin haka da fanna absaro ko ko a kauce ganin nasu ya zamo su daga kan sama amma ba za su dawo suna masu gani ba su dawo makafi da kuma ba a kauce ganin nasu na zahiri ba amma a kauce ganin su na hakika ya zama ga idanun kuru-kuru amma ba zai iya ganin gaskiya ba ga idanun kuru-kuru amma ba zai iya ganin gaskiya ba wata rahun yanzu nuna ilaika ko hun la yusuruna ko wannan zamu yanzu ne za ka ga su gasu da idanu furu-furu kamar gaske ba la yusuruna amma ina ka gama nuna musu gaskiya ba abinda za su gani eh sai dai ka wahala an ɗauke ganin na hakika kenan to wannan hadisi mutum da ya tsirrai ruwaito shi in ban da tirmizi lafazin muslim la yantahiyanna aqwam wallahi wasu mutane su halu wato can da yanta hunna abin da ya sa zo da yanta hunna filin ya rafa an ci lamiri ne ya zan zo a can da yanta hunna filin mu'urabi ne saboda nunin kakilin bai mubashara ba cewa aka yi وعارب مرارعا إن أريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرون ما ينفوتين تو نون تأكيد بمباشرة بصور أفاي واو وأن شيني لميلي شيني فائي أنا أقول لا ينتهي أن filin ya rafa'anci suna zahiri ne shine a kawabu shi yasa kuma a nan ya sadu da nunin takirin shi yasa a nan layin tahiyanna mabaniyi ne mabaniyi ne bisa fata to yawwa asali layin tahunan na layin tahunan na ne to sai aka shafe ɗaya nunin litawalil amsali aka shafe nan kuma aka shafe shi wawun wanda yake fa'ili amma aka bar ramma wadda za ta nunar akan cewa akwai shi to da suke daga gannan su zuwa sama alhali suna sallah ko in ba su daina ba to wata ran za su daga ganin su dawo idanun nasu ba su dawo masu gani ba da zama sun koma makafin wato fi wa irin shadidu wannan ya kunshi na ruko mai tsanani bil ummi da cewa za a samu makanta illan yan taho idan ba su daina ba fai fi ta harima ya zama kenan ma inda wasu sun ce ai a tsari duk abin da aka faɗi narko a kan aikata shi to ya zamo haramun a wasu yi wani ido ko sai yadda bai kawkabu sadi yake faɗa sun su yake faɗa kawkabu sadi da abin da aka ce an yi narko a kan aikata shi to ya zama haramun sai zama haramun kenan wani ne kala ma'arum a kan haka wasu malaman suke suka ce mutum yana sallah ya daga kansa sama yana duban sama haramun ne amma zancen da ya fi shuhura shi ne cewa ba haramun ba ne dai karahiya ne ibn hazmi zahiri ya tsananta a nan ya ce ayin sallar ma ta ɓaci da haka wanda yana sallah da kansa sama a yi sallar ta ɓaci gaba ɗaya don ya fita fuskarsa daga kallon alƙibla wa munafin lilo shi ya kore kuma tsoron Allah shi yasa shi ya tafi kan cewa ma gaba ɗaya ma sallar ta ɓaci gaba ɗaya ma sallar ta ɓaci to an gaba daga Aisha Allah ƙara ta a gare ta Aisha ta ce na tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallama daga waiwaye a cikin sallah mutum yana sallah ya ringa waiwaye sirrin wato waye da iyaka fuskarsa amma ya waye da kirji ya zama kirjinsa ma ya bar wajen alkibla tun wajen yake duba to wannan ya ɓata sallah ya ɓata sallah daman a sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce huwa tilasu wata sata ce da shaitan yake sata daga sallar bawa duk waiwayen da kai to wani abu kadi ba daga sallar ka ba shaitan shaitan ya ya sata ma a cikin sallah Buhari da da Nasa'i da Abu Dawud sun rawaito wannan hadisin na Aisha. Walahuma da Nasa'i da Abu Dawud sun fitta hadisi bawa la zalu lahu Allah bai wucewa yana ne fuskantar bawa matuƙa dai bawa yana cikin sallah in dai bai waiwaye ba in dai bai yi waiwaye ba wato idan ku ba waye waiwaye ubangiji sai gane shi sai gane shi to ya ai ya kabari yuqbilu Allahu ala al-abd ai ubangiji yana kantar bawa da rahamarsa da yardarsa matakar bai waiwaye ba idan ko ya waiwaye sai ubangiji ya gane shi ya zama ranar ya karanta ai waiwaye da fuska ya buke ne don ya juya fuska tasa daga alƙibla don ya kore tsoron Allah akan wannan malamai suka gamu mutawalli ko ya ce ai ma waiwayen nan haramun ne sai ko idan akwai bukata to sannan ba karancin wala mata ba haramcin abinda da ake nema daga mai sallah ya dinga duban inda zai sujada a halin tsayuwarsa da halin rukunsa sai ko a tahiya sannan sai ya dinga duban babbiyasun sababa wadda yake nuni da ita yayin faɗin ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu Allah Muhammadar Rasulullah to an karɓi daga annabi abbasin allah ya kare ta a gare su zuwa manzo allah sallallahu alaihi wasallama yaron sai yana hange yakan hanga yana sallah dama da hagu amma baya juya wuyansa baya bayansa to wato akwai bukata to yakan duba dama ko ya duba hagu an anasin an kawar daga anasin malik Allah ya kare da a gare shi a ya ce manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai karamin dana ya kai dana ina hana ka daga kace za ka waye a sallah domin yin waye a sallah halaka ne in ba maka wa sai kai waye to sai dai kai a sallah ta dauki ya sallah farilla ba hadisan ne guda biyu da na Allah na basin da na kuma Anas ibn Malik da Tirmidhi ne ya rawaito an kabo daga aisha Allah ya kara yadda a gare ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah a cikin wani riga da take da zane tana da zane sai manzo Allah ya ce a zanen jikin rigan nan ya dauke min hankali ku tafi da ita wajen abu jahar ku kawo min da tufafinsa wanda shi ba irin wannan zanen wannan hadisi mutum uku ne suka ruwaito an karbo daga aisha ta karbo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama manzala sallallahu alaihi wa sallam yace idan ɗayan ku yaje yana gingade a sallah to ya ne sallah ya kwanta ya bacci sai baccin ya rabu da shi hakika ɗayan ku idan ya salla alhali yana gangare yadda ga su ta yi yanyi ya yi istighfari amma ya riga mummunan addu'a da kansa ya zama yana mummunan addu'a da kansa wannan hadisi duk mutum da ya surwaito shi buhari da musulun da abu dawa da turmi da nasa'i yana daga abin da ba a so a sallah tofar da yawo ko mutum ya rike kwibinsa ko ya ce zai shafe tsakon kwani ko ya ringa nuni da hannu yana da an taɓa daga ana sunu malik Allah kare sha a gare shi ya taɓa daga annabi sallallahu alaihi wasallam maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ɗayan ku yana cikin sallah to hakika shi wannan zaman da yake a sallah asiri yake da ubangiji shi ya sa kai sai zai tofar da yawo a gabansa ko daga damansa sai dai in ya kama zai tofar daga hagun ko ƙarƙashin kafafunsa an taɓa daga abin huraira wato wannan fa inda yake masallacin turbaya ce ko tsakuwa ce amma idan ba haka ba to sai tofar a mayafinsa ko kuma a yi samu hankice da yake tare da shi yanzu su yanzu ba ya to an taɓa daga abin huraira allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga mutum ya sallah yana ne rike kuɗi ya sallah ya rike kuɗi ya wato wasu suka ce haka ne fassararsa wasu kuma suka ce abinda ake nufi ya ce zai karanta gajeriyar sura idan ka ba wata anan wasu kuma suka ce abinda ake nufi da ita sadi shi ne dogara da sanda anan idan ba bukata to rawahu man hamsatu a ne sannan guda biyu da wancan na anas ibn malik da wannan na abu huraira duk mutum biyan ne suka ruwaito shi suka ruwaito su dan kamar ga bizar ne Allah ya kara da a gare shi ya karɓi daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗan ku ya tashi zuwa ga sallah ke ce zai shafi tsafuwa domin rama tana fuskantarsa masu sunanu su suka rawaito a dito an karɓi daga zaɓi ibn Sulaiman rata Allah ya kara da a gare shi yace na yi sallah tare da manzo sallallahu alaihi wasallama mun kasance idan za mu sallama sai mu dinga nunawa da hannunmu assalamu alaikum assalamu alaikum Allah na sallallahu alaihi wasallam ya kalle mu wata rana yace ya same ku sai ku dinga yin nuni da hannayenku kai ka ce wata yace ta dokta wakai wanda suke masu tarna da wakai masu tarna idan da yanku zai sallama ya waiwaya ga abokinsa kai ya ce zai nuni da hannunsa abu musulun wato da abu dawud sun karwaito wannan hadisin yana daga abin da ba a so a ce ga abin da an kawo za a ci a ce aka bara a yi sallah ko kuma a yi sallah alhali ana jin fitsari ko tsugunu a ce bara a matsayi sai an gama sallah a je a yi to ka a matsayi din a je a yin in ya so a yi sallah an karbi daga aisha Allah ya kara yadda a gare ta ya karbi daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan aka ajiye abinci asalin a shawo abinci na yamma aka yi damar sallah to ku fara cin abincin a wata ruwaya idan aka kawo abinci ku fara cin abincin kafin ku sallah magarba kan ku ce za ku yi gaggawa daga barin abincin ku na yamma ku fara cin abincin dukun wari da musulun da turmi zai ruwaito an kaba daga aisha a ta kaba daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba a yin sallah alhali ana gaban abinci yudafi ul absar ko kuma tsari ko kashi suna matsatsa yana jin ɗaya daga cikin su yace bala ne ya ke sallah haka ya matsi to ba a sallah haka an tambayi sai da na anas daga azumi anas suni daga tafarnuwa cin tafarnuwa sai ma sai sai na anas zai ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ci daga wannan bishiyar kace shi zai zo kusa da mu kai shi zai sallah tare da mu muslim ne wasu hadisan nan guda biyu ai su ila ai an tambayi anas anis salati daga yin sallah ba da akalihi bayan an ci tafarnuwa ni an kona yi an alhali tafarnuwa tana danya da kala ya ce la ya tsara banna kake zo kusa da mu ai a masallatanmu ko guraren da muke zama mutum yi sallah tare ko da cewa bakinsa ya sauya ta fuskar cin albasa ko tafarnuwa ko abin da ya kama da su abin ke ne domin ita sallah shiga ce a cikin halarar ubangiji lamarin sa ya girmama ya kamata a ce mutum wanda zai sallah ya tsabtace jikinsa gaba daya to balanna a ce har a samu mummunan wari daga gare shi kamar warin tafarnuwa da ta lokacin wannan zai zo nan gaba a lissabban masallatai in Allah ya so to wa min ha yana daga abin da ba a so a sallah mutum ya ce zai daure zai nade gashinsa irin masu gashi da yawa ya ce shi saboda sallah ba na ya nade gashin ko kuma ya daga tufafinsa an kaba daga abu rafi mara abu rafi mada abu rafi abu rafi ya wuce da ranar annabi sallallahu alaihi wasallam da can bawa ne manzon Allah ya yanta shi ya wuce sayyidina Hassan dan sayyidina Ali bi kan manzo sallallahu alaihi wasallam amin ke ta bata gare su hakika sayyidina Hassan yana sallah a tsaye hakika ya tura gashinsa zuwa ga ƙeyarsa ya kulle gashin sai abu rabin ya kwance wannan gashi na sayi na hasan ya sanya wayo ya gare shi yana abin fusatarwa sai ya sanya ɗan sayi na abu rabin ya ce da shi ka ci gaba da sallar ka kai fushi hakika abin da za ka ga na kwance ma da na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa yin haka wato kamar reno ne na shaidan reno ne na shaidan wato ko mazauni ne ake yi na shaidan yadda yi zuhu maka'adam zai mai da wajen mazauni ya ji su alai da zai zama a kansa ya gabata gare mu mazala ya ce an umarce ni in sujada bisa kasusuwa guda bakwai wala a kuffa an umarce ni kada in ce zan kare gashi tufafi na ko gashi ya zo ga abu dawuda masalu haza masalu lazi yusalli wa maktub misalin wannan kamar misalin wanda ya sallah ne alhali yana abin daurewa abin kukumcewa a wanda aka daurewa hannaye halfahu daga baya kare gashi ko kare tufafi halin da mutum zai sujada abin ki ne dan abin da ake nema shi mutum ya sujada tare da abin da yake tare da shi na gashi ko tufafi ka zama musharikatan lahu mai tarayya gare shi a cikin sujada ke ibadarsa ya zama ya cika wani fili mai yawa a cikin ibadarsa ya zama duk filin nan da ya cika a ranar lahira a shi masu shaida cewa ya yi sallah a kansa to an abi hurairata to rawa abu dawud da tirmidhi abu dawud da tirmidhi su suka rawaito wannan hadisin an kama daga abi huraira Allah kare da a gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi hani daga ashe mutum ya ja tufafinsa a cikin sallah ya yi hani daga mutum ya rufe bakinsa ya ce wanda yake namiji ba daidai ba ne yana sallah a cikin zai rufe bakinsa abu dawud ne da shirma zai karwaito wannan hadisin an karbo daga abi huraira ne ya tabo daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hakika ubangiji ambatan sa ya girmama ba a taɓa sallar mutum wanda ya sake tufafinsa ya zama yana jan ƙasa da shi an karbo daga sirna wato ablan masurin Allah kare yadda a gare shi ya ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wanda ya saki tufafinsa a cikin sallah dan ya nuna isa da takama to ba ruwan Allah da shi a ko wani abu da zai aikata na halal ko abin da zai bari na haram to ba ruwan Allah da wannan abu dawuda ya ruwaito hadisin wani hatta sa'u yana daga abin da ba a so a sallah hamma ko kuma a ringa sararraka yatsu ko a ringa busa ana sallah an karbo daga abi huraira Allah ya kara yadda a gare shi ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallama mazala sallallahu alaihi wasallam yace yin hamma ana cikin sallah daga shaidan ne shaidan ne ke sa mutum yana sallah yake hamma shi yasa idan da yanku ya hamma hamma ta zo masa to ya kokari kimtse bakinsa iyaka ikonsa tun ba ya riga buɗe bakin ba in ga ɗauka ma ai wata takama ce ma yana hamman yana buɗe baki ba ba daidai ba a wato turbuzi da buhari su sarwato wani hadisin a tabu badil halki shi buhari ya rawaito da a tabu badil halki lafazin buhari hamma daga shaidan ne idan ɗayan ku hamma ta zo masa ya ƙoƙarin mai da hammar iyaka ikonsa ba ya ringa janta ba hakika ɗayan ku idan ya ce o ya buɗe bakinsa da hamma shaitan sai ya ce masa dariya ita masa dariya an kama da kadin hujjarata Allah ya kara yadda a gare shi ya kama daga annabi sallallahu alaihi wa sallama manzala sallallahu alaihi wa sallama yace idan ɗayan ku yayi alwala ya kai ya kyautata alwalar taka sannan ya fito yana mai nufi zuwa masallaci sai ya ce zai sarkafa tsakanin yatsunsa domin wannan tafiyar da yake zuwa masallaci yana cikin sallah Tirmidhi da Abu Dawud sun waito hadisin. Da isnadi wanda yake amintacce. An kama daga Ummu Salama Allah ƙara da a gare ta. Tace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yaro namu sura wannan bawan namu aflahu. Idan yana sujada sai ya ringa busa. Yace ya aflahu. a tarrif wajhaka ka kyale fuskar ka ta yi kura ba ya fi ce inda za ka yi sujada sai ka sa gwace ka bushe korar ba a'a ka tsora fuskar taka a kan korar shi ne daidai turmuzi ya ruwaito wannan hadisin alhamdulillah sun tashi albabu sa